الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهدى المهتدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu cikin muzakara mu na littafi littafin riyadu salihin har ila yau muna cikin babu tahrimin zulmi wal amru bi raddil mazalimi babin da yake magana akan harrama zalunci da kuma maida hakkoki zuwa masu ita mun isa hadisi na abi umama wanda yake cewa wa an abi umamata إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن قضيبا من أراك رواه مسلم an karbo daga abi umama iyas ibn ta'laba al-harithi Allah ya kara masa yarda yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man qatafa haqqan ri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allah lahu an-nara duk wanda ya yanki haƙƙi na wani ɗan uwansa musulmi da rantsuwansa cewa wannan abun nasa ne alhali ba nasa ba, faƙad aujaballahu lahun nara. Hakika Allah ya wajabta wuta akan wannan mutumin, wa harrama alaihi aljanna kuma Allah ya harramta masa shiga aljanna. Faƙala rajulun sai wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wa in kana shay'an yasiran ya Rasulallah, ya manzon Allah, ko da abu ɗan kaɗan yake ko da guntun abu ne ko da kaɗan yake ko da ƙarancin wannan abun yake ya rasulallah faƙala wa in qadiban min arakin sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da su i ko da itace ne na aswaki ko da dan abu kamar itace ne na aswaki yana iya zamo sanadin mutum ya fada cikin wuta kuma a haramta mishi aljanna idan ya kasance haƙƙi na wani ne ya danne Allah yana iya hukunta shi da wannan. To anan malamai da suke magana suka ce wannan ba wai ana nufin kawai musulmi ba, ko da arne ne da yake cikin zimma na musulmai, yake ƙarƙashin daula na musulmai, yake cikin musulmai. wanda ya ba su amana kuma sun amshe ta, shi ma idan mutum musulmi ya taba haƙƙinsa, wannan hukuncin yana iya sauka a kan shi suka ce domin shi mafhumul mukhalafa baya a wajen gargaɗi, a wajen gargaɗi to ba a خياطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى رواه مسلم عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزون الله كيرا دا أمينشن الله ستبتا أدريشي ينا تشيوا من استعملناه منكم, منكم على عمل duk wanda muka naɗa shi a kan wani aiki, kowane irin aiki yake, sawa'un karban zakka ne, sawa'un wilaya ce aka aje shi a kan wani gari, ko kuma an aje shi a kan wasu jama'a, ko kuma an naɗa shi kan wani abu da ya shafi irin jagurci na ko da fita filin daga ne duk dai abun da aka naɗa shi ɗin nan. idan ya kasance a kan shi wannan abun ya ce fakata mana mihyatan fama fauka sai ya ɓoye mana abu da yake daidai da allura fama fauka hu da abun da ya ɗara haka kana hulunan ya tibihi yawmal qiyama zai zamo masa cikin gululi gobe ran kiyama kenan zai zo da wannan abun duk abun da ya ɗoka kama da abin da yake girman allura zuwa sama da haka. Fakama ilahi rajulun aswadu min al'ansar, sai wani daga cikin ansarawa, baƙin mutum ya tashi. Arrawi anan yana cewa ka anni an zuru ilahi kamar ina kallonsa lokacin da ya tashi ya nufi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Me yace da ya iso? فقال يا رسول الله اقبل عني عملك سيأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل عني عملك كسوك مني ككربي أيتنك da ka naɗa ni a kai, sai ya ce da shi, wa malaka, mesa, mesa ba ka so ka karbi wannan aikin, mesa ka janye kake neman na sauke ka daga abin da na naɗa ka a kai, قال سمعتك تقول كذا وكذا أين أجيك يا رسول الله kana ce duk wanda aka naɗa shi akan aiki in ya ɗauki ya zo da duk abin da aka naɗa shi da shi a kai in ya ɗauki abu da yake misali ko da allura ne da abin da ya ɗara haka ran gobe kiyama sai ya fiddo da wannan abun sai ya zo da shi sai ya niyar da wannan haƙƙi da yake ba nasa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi wa ana aquluhu al'an man ista'malnahu ala amalin falyaji'a bi qalilihi wa kathiri yace ina mai kara maimaita hakan ina mai kara maimaita fadin hakan man ista'malnahu duk wanda muka nada shi akan wani aiki falyaji'a bi qalilihi wa kathirihi ya zo da duk wani abin da ya shafi wannan aikin, kaɗan ɗinsa da, da yawansa, ƙanƙaninsa da babbansa gabaki da ya zo da shi. Fama utiya minhu duk abin da aka bashi daga wannan abin da ya zo da shi, to nasa ne haƙƙinsa ne tun da an ɗoka an basa bayan ya zo da shi kenan fa. Akhada ya karɓa. Wama nuhiya anhu intaha. da kuma aka hane sa daga shi da bai iso shi ba daga cikin abun da ya zo da shi din nan to ba nasa ba ne ya bari intaha wato ya kyale duk abun da aka hana shi daga cikin wannan abu rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan wannan yana nuna mana girman amana duk wani abun da ya shiga hannunka na amana to fa lalle lalle ka yi ƙoƙari ka maida shi ka zo da shi a yadda ake buƙatarsa ba a wasa da amana a nan cikin wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko da allura ne da yake ba haƙƙi ba ne na mutum idan mutum ya yi hululi wajen ɗaukanta wajen da'awan cewa wannan abun nasa ne to fa lalle lalle ran gobe kiyama sai ya zo da shi to banda amana da ya shafi magana banda amana da ya shafi haƙƙi akwai amana da ya shafi magana na baki akwai amana da ya shafi kallo akwai amana da ya shafi shaida akwai amana da ya shafi janibobi da yawa wanda mutane suna ga wannan bai kai ya kawo ba to kankancin wannan kada mutum ya zata cewa ba zai iya zama masa cikas ran gobe kiyama ba lalle lalle lalle lalle idan manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana misali da ɗoke allura tana iya zama sanadiyan wato mutum ya masifantu da masifa irin na ya zo da ita ran gobe kiyama to lalle lalle babu kaɗan cikin lamarin Allah doka da Allah ya aje mutum kada ya yi wasa da shi ko da kaɗan ne rawahu muslim وعن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار fi burdatin ghallaha aw haba'atin rawahu muslim cikin wannan hadisin da sayyidina Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya karbo yana cewa lamma kana yawm khaybar khaybar ta zo a shekara na shida bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma ta kasance ne bayan zuwan manzo sallallahu alaihi wasallama daga al-hudaybiyya anan manzon Allah sayyidina Umar bin al-Khattab ya karbo cewa ranan yayin da ranan Khaybara an je Khaybara aqbala nafarun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai wasu jama'a daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka taho idan an ce nafarun a larabce su ne adadi da ba su wuce uku zuwa goma ba suka taho faƙalu fulanun shahid sai su kalli wannan an kashe shi cikin wannan yaƙi da aka fita fi sabilillahi nan sai su ce wannan shahidi yake wa fulanun shahid wannan ma shahidi yake hatta marru ala rajulin faƙalu har lokacin da suka wuce ta kan wani faƙalu fulanun shahid sai suka ce wani ai shi ma ya yi shahada ya samu shahada shahidi yake faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama kalla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su a'a inni ra'aituhu fin nari fi burdatin aw aba'atin fi burdatin ghallaha aw aba'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da su kalla na farko dai da aka ce shahidi ne ya ce musu ko kala ba na biyu ma da aka ce masa shahidi ne bai furuta komi ba na uku da aka ce shahidi ne ya ce kalla ya ce a'a wannan na ƙarshe da kuka ce shi ma shahidi ne ba shahidi yake ba ni na gan shi cikin wuta akan ne akan wata bargo ko kuma bare gani da ya ɗoka ko kuma aba'a da ya yi hululi da ita wanda ba ta daga haƙƙinsa ya ɗoke ta ya ɓoye ta ya ajiye ta tamkar nasa ne saboda sanadin wannan ya rasa wannan shahada duk da falalan girman shahada a filin daga amma da yake ya yi hululi Allah bai ba sa ladan wannan ba kuma ya cire sa daga cikin jerin shuhada'u rawahu muslim wa an abi qatada al-harith ibn rib'i kamar wuce dai kowaye ya san shahada yadda take kuma kowaye ya san ka kasance da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iya take bare ma a ce ka kasance cikin al'ummansa da Allah ya ce a kanta kuntum khaira ummati nukhrijat lin-nas yace ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah to ana so mu'mini yayi kokari wannan shaida da Allah yayi wa wannan al'umman yayi kokari ya ci moriyanta yayi kokari ya ci ribanta da shaidan da aka yi wa wannan al'umman mun kasance khairu umma da me da khairu khalqillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to lalle in kana so wannan abun ya shafe ka ka kasance mai koyi da shi mun kasance khairu umma saboda mun kasance menene ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari kuna umurni da kyakkyawa kuma kuna hani daga mummuna idan wannan siffan ta faɗi daga kai to ka fita daga wannan al'umma saboda haka kada ka rudu cewa kai kana cikin khaira ummatin ukhrijal linnas alhali ɗabi'unka da tafiyanka da ayyukanka yayi hannun riga da irin tafiyan khairu ummatin ukhrijal linnas saboda haka dole ne ka ɗauki irin wannan tafiyan kan kan ka samu tsira shi yasa wani da ya zo ya ce wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ina so na kasance tare da kai ya rasulullahi a ran gobe kiyama ina son aljanna ina so lahira na ta yi kyau me manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ayinni biha alaiha bi katrati sujud saboda haka dole ne mutum idan ya kasance yana bidan wani abu kada ya manta da sharuɗa da suke da alaka da ita. Kaga ya fita filin daga, amma ya manta cewa sharuɗa na umarni da kyakkyawa aiki da ita, sharuɗa na hani da mummuna kuma barin abin da duk Allah duk abin da Allah ya hana yana nan tattare da shi a cikin wannan halin da yake ya sa ya yi hasaran babban ni'ima da take jiran waɗanda suke tare da shi sun samu shi kuma ya rasa ta. Saboda haka, kada mu manta duk abu da za mu yi na alheri yana nan ɗaure da wasu sharuɗa. Ibada ko na shekara dubu ne za ka yi tana ɗaure da sharuɗa na ka ɗaure ta da ikhlasi. Ko ba haka ba, muddin babu ikhlasi tattare da ita ayyukan nan za su tafi haba'an mantura. Haka zalika duk wani aiki da za ka yi. Kuma idan muka duba ayoyi na Alƙur'ani mai girma sau da yawa za mu samu misalai makamanta hakan, ko ba haka ba. Allah yana cewa mai a cikin Ƙur'ani, Inna lanansuru rusulana ya ce me, wallazi na amanu, musulmai suna jiran wannan nasarar nan, amma alkawarin da aka yi a nan masuwa aka yi, an yi wa masu imani ne ba wa wanda suka musulmta ba. Imana, musulmai ba da su ake ba, ana maganan na gaba da su wanda suke kan menene gaba ta imani saboda haka ba kowane abu bane da zaka ji na wasu albishir yana tare da kai ko yana kusa da kai wannan abun nan in ka duba da ido na basira zaka ga tana kulle da wasu sharuɗa saboda haka yi hankali wajen wato tabbatar da abu bisa kan sharuɗanta da ta zo daga wajen Allah da manzonsa. Wa an abi qatada rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan. Wa an abi qatada al-Harith bin Rib'i radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقال رجل فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتبس محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك رواه مسلم أبي قتادة الحارث بن ربيعي رضي الله عنه ya karbo daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa annahu qama fihim cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin su fa dakara lahum anna al-jihad fi sabilillah sai ya ambace musu cewa yaƙi cikin tafarkin Allah da kuma al-imanu billahi da imani da Allah, ba da gaskiya da Allah, hakikanin imani da Allah, afdalul amal su ne mafificin ayyuka. Fakama rajulun faƙala, sai wani daga cikin mutane da suke cikin wannan majalisin ya tashi, ya ce, Ya Rasulallah, ya manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam, a ra'aita in kutiltu fi sabilillahi tukaffaru anni khatayaya ba ni labari shin idan an kashe ni a yaƙi cikin tafarkin Allah, shin wannan zai kankare zunubaina ga baki ɗaya? Faƙala lahu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce masa, Na'am, in kutilta fi sabilillah wa anta sabirun, muhtasibun, muqbilun, ghaira mudbir. sai yin manzo ya ce masa e na'am idan an kashe ka cikin yaƙi a tafarkin Allah wa an sabirun alhalin kana mai juriya tsantsan haƙuri muhtasibun kana alhalin kana mai neman lada wajen Allah muqbilun ghaira mudbirin alhalin kana mai fuskantan abokan gaba ba wai kana halin wato gudowa daga su ba, lalle za ka samu wannan aljanna. Sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da shi, kai fakulta, ya tambayan naka take, sai ya ƙara maimaitawa ya ce a ra'aita. In kutiltu fi sabilillah idan an kashe fa inna jibrila qala na na sahih muslim ya ce a lokacin ne jibril ya ƙara masa wannan a lokacin da farko ai an san shi da ya bayar shi ne ta takaita a wajen wa'anta sabirun muhtasibun muqbil ghaira mudbir sai an san shi ta biyu kuma wanzo sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara illa dain sai bashi ne kadai ba za kankare ta ba wato ba shi haƙƙi ne na mutum, kuma haƙƙin mutum dole ne sai an maida ta, muddin bai yace ba idan ba a maida ta ba, to lalle lalle yana nan akan mutum ko da a lahira ne sai ya biya wannan. Shi ne al'imam Muslim a nan yake cewa a lokacin ne sayidna Jibril ya zo ya ƙara wannan ɗinnan. Wannan hadisin yana nuna cewa babu makawa bashi dole ne sai an biya ta bashi ba karamin abu ba ne Allah ya tsare mu daga ita kuma Allah ya cire mu daga ita kuma Allah ya sa lokacin da za mu sadu da Ubangijinmu duk wani haƙƙi na bashi duk an biya sa albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hadisin nan yana nuna cewa ba a kankare bashi idan dai abu yana nan bashi ne to lalle lalle sai an biya ta in ba biya ta ba kuwa cikas ne ran gobe kiyama وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس من أمتي من يأتي من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم Abi Huraira ya karbo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa atadruna manin muflis al-muflis dai a sanin sahabbai a lokacin shine wanda bayi da shi wanda bayi da dirhami ko dinari shine suka ba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama yace da su wane ne al-muflis sai suka ba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ansa daidai da sanin su suka ce al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'ala suka ce al-muflis a cikinmu idan an ambaci ko kuma an ce wane muflisi yake to shine wanda bayi da dirhami ko kuma bayi da kaya faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na'am almata shine abun da mutane za su yi amfani da shi ko ya yake ina fata ina fata an gane ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها duk abin da zai amfani da shi dai na amfanin rayuwar da yau da kullum kaɗan ɗin shi da dewan shi duka dai mata ne to sahabbai suka ce al-muflis shine wanda bayi da dirhami wato bayi da kuɗi dukiya da muka sani na saya da siyarwa kuma bayi da wani abu na duniya wanda zai yi amfani da shi na rayuwar shi wato dai ka ce talaka kawai ka kyale a haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su ba wannan bane al-muflis ya ce al-muflis a cikin al'ummata shine man ya'ti yawmal qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin shine wanda zai zo ran gobe kiyama da sallah da azumi da zakka wani irin sallah da azumi da zakka shi fa sallah da azumi da zakka da ake magana ba wai sallah karab karab ko kuma azumi karab karab ko kuma zakka yadda dai ake yin ta an karba ko ba a karba ba Allah kadai ya sani ana maganan karbabbu ne wanda sun samu shiga a wajen Allah Allah ya amshe su ya zo da waɗannan wa ya'ti ya zo wa qad shatama hadha ya zagi wannan wa kazafa haza ya kazafci wannan da abun da ba ɗabi'ansa ba ne ba halinsa ba, wa akala mala haza kuma ya ci daga dukiyan wannan, wa safaka dama haza ya zub da jinin wannan, wa zaraba haza kuma ya bugi wannan, ba lallai ba ne a ce duka wannan abubuwan nan mutum ya yi sa, mutum kada ya ji ya tsira lokacin da ya ji an ce wa safaka dama haza ya zub da jinin wannan ya ce a ce ashe ni ba na ciki. la kana iya yin ɗaya ma ta cuce ka kuma ta halakar da kai kuma ta sa ka hasara ran gobe kiyama yace wa daraba hada ya bugi wannan fa yu'ta hada min hasanatihi a doki ladodinsa da yayi su da ayyukansa da aka karɓe su na sallah zakka azumi a nan duniya a doki ladodinsa a biya wannan mutumin nan hakkinsa na cin zarafinsa nan duniya sawa'un zagi yake ƙazafi yake ko zub da jini ne ko kuma bugu ne ko kuma almundahana ne ko kuma zagi ne ko kuma munafurci ne ga sunan dai wa hadha min hasanatihi abai wa wancan ma daga ladansa fa in faniyat idan wannan lada dukiya da yake da shi na lada a can lahira ya kare yace qabla an yaqdiya ko kuma qabla an qabla an yaqdiya ma alayhi kamun ya biya abin da yake kansa na haƙƙi na zalunci da ya yi a nan duniya ya ce uku da min khafayahum faturi hat alaihi an ɗoki daga zunubai da suka yi an lafta mishi saboda bayi da lada da zai biya su bayi da lada da zai biya mutane faturi hat alaihi aka lafta mishi sun maturi hafin nari bayansa aka jefa sa cikin wuta rawahu muslim muslim ne ya rawaito haka kamar yadda rayuwarmu yake a nan duniya a can lahira a nan duniya kana iya haduwa da mutum wanda zai ce maka ba zan taba biyan ka ba ba zan taba yafe maka ba to a lahira ma yana faruwa sai ka sadu da mutum a gaban Allah a zo za hukunta ko ya ce wallahi shi ba zai yafe maka ba sai dai a biya ka sai dai a biya sa zai ce ba zai yarda ba haƙƙinsa dai a bayar to kaga mutum yayi hattara kada ya zata cewa wahalan duniya wahalan wahalan lahira tana da sauki babu sauki cikin wahalan can kamar yadda kai kana bukatan shafa'a kana bukatan tsira waɗanda zaka hadu da su a can fa su ma suna bukatan ne su ma suna bukatan su ci nasara suna bukatan su sallake to lokacin da suke kishin ruwan su sami su tsallake kuma babu abun tsallakewa a can lada ne abun tsallakewa to idonsu yana kan duk wanda ya yi musu ba daɗi a nan duniya domin su samu abin da za su tsallake su samu abin da za su tsira da shi a can lahira ta yi ma wanda za ka haɗu da shi a can ya zo ya tsaya ya ce yana da haƙƙi a kanka ta yi ba ka taɓa ganinsa a nan duniya ba wato idan aka aje maka shi za ka yi mamakin ma ka ji yana neman haƙƙi daga gare ka. Misali, a cikin zamaninmu nan, sai ka ga mutum yana magana yana zagin wani wanda ya ƙarni kusan uku ne ma yake tsakaninsu, wato shekaru kusan ɗari uku yana tsakaninsu, za ka ji yana zaginsa, yana sukansa. Me zafi? saboda bai san darajan ayyuka da yake yi na alheri ba idan mumini ya san darajan ayyukansa na alheri ai zai gane cewa idan yana tabe-tabe ba ma kanshi yake ba ma wasu yake ajiya yake tanadi a can lahira su mora shi kuma ya tashi a jirgin babu saboda haka dole ne mutum ya yi takatsantsan ya gane yanayin tafiyan ya gane cewa Allah baya so a taɓa bayinsa wani ma kana cikin mota ne ya zo ya ruga da gudu shi yana cikin wani hali da baka san me yasa yake cikin wannan halin har ya ruga ka kusan ka kaɗe shi da baka samu ka kaɗe shi baka ce alhamdulillah a maimakon ka ce alhamdulillah ka ce sai ka ce ka duba wannan dabba mala'iku kuma sun rubuta ta to kaga in ya neme haƙƙinsa kan wannan kaliman rangobe kiyama kaga ba daɗi raguwa ne babba kuma a ce kai ka zo tsira kana buƙatan lada biyu ne ka same ta kenan sai ya bullo maka wannan lada biyun shi ma ya kwace ta kaga akwai matsala ko to Allah ya tsare mu Allah ya sa mu tsira Allah ya kiyaye mu Allah ya mana gafara akan duk wani abin da muka yi ba daidai ba kuma Allah ya sa mu iya da yanda za mu tafi da bayin Allah وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم مختصمون تختصمون وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه ألحن أي أعلم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan hadisi da ummu ummu salama ta karbo daga gare sa Allah ya kara masa Allah ya kara mata yarda tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da su innama ana basharun haqiqa ni mutum ne wa innakum tahtasimuna ilayya kuma ku za ku zo domin in muku hukunci tsakanin ku kan abin da ya wakana tsakanin ku wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd zayyu lokacin da kuka zo wani ya kasance yana da kaifin baki yana da fasahar magana yana da irin nasa dabaru sai ya yi ya kafa hujjoji da dalili fiye da wanda yake da gaskiya din ma fa aqdiya lahu bi nahwi ma asma sai in yi hukunci tsakaninku bisa magana ko kuma bisa abin da ya iso ni na maganganu da kuka kawo faman qadaitu lahu bihaqqi aqihi wanda nayi hukunci wanda nayi masa hukunci kuma da haƙƙin dan uwansa wato na masa hukunci alhali magana ce da dabaru da kaifin bayani da fasahar da yayi amfani da da ita sai nayi hukuncin cewa wannan abun nasa ne ko kuma na bada haƙƙin da ba nasa ba mashi fa inna ma aqta'u kuma shi ya san haka fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nari to fa ya sani cewa na yanke masa yanki ne daga wuta kuma shi ya baro ta makansa muttafaqun alaihi alhanu ay a'lamu to kaga yanayin yadda mutane suke kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga a zamanin nan ko azimun lamarin yake Allah ya kiyashe mu وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisin da Abdullah ibn Umar ya karbo daga gare sa yana cewa lan yazala almu'min mu'mini bai gushe ba a cikin yalwa daga addininsa ma lam yusib daman haraman muddin bai taba ko kuma bai zubda jini haramun ba wato muddin bai zubda jinin wani dan uwansa mumini ba muddin bai zubda jini ba rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka rawaito Bukhari ne ya rawaito wannan hadisi a takaice shi zub da jini wani nau'i ne na zalunci da yake yake yanke kaunar rahama daga wanda ya aikata shi wanda ya aikata shi duk girman rahama da ake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay to wannan masifa ce da kansa bisa wani hadisi da Abi Huraira ya rawaito shi wato idan bai tuba ba kuma shi haƙƙi an sani akwai hukunci tsakanin mutum da mutum ran gobe kiyama akwai hukunci tsakanin shi mutum da wanda aka yi wannan abu wato wanda suke da haƙƙi akan wannan jini cikin wani hadisi sayyidina abi huraira ya rawaito shi marfuwan yana cewa man ahana ala qatli mu'minin wa law bi shatri kalimatin laqiya Allah maktuban bayna ainihi آيس من رحمة الله Abi Huraira cikin wannan hadisin yana ba da labarin cewa manzo sallallahu Alaihi wasallama ya ce dukan wanda ya taimaka wajen kashe wani mutum mumini, walau bi shakri kalimatin koda da rabin kalima ne, laƙi Allah maktuban baina ainihi zai haɗu wato zai gamu da Allah subhanahu wa ta'ala alhali a gaban idon shi a goshinsa an rubuta cewa ayisun min rahmatillahi wato yankakke daga ƙauna na samin rahaman Allah kenan ayisun min rahmatillahi wato an nesantar da shi daga rahaman Allah to akwai fitina da ta wuce wannan ko da da kalima aka ce wato wannan zai shiga a cikin ta ta ziga ne wannan zai shiga a cikin ta ko da ka roƙi Allah ne wane ya mutu wannan zai shiga a cikin ta ko da ka yi tsafi ne wannan zai shiga a cikin ta ko da ka fura wutan fitina ne har ya zo ya zama abun halaka to wannan duk za su shiga daga cikin wannan wa an khawlata binti amirin al-ansariya wa hiya imra'at حمزة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون فيما لله بغير حق فلهم النار يوم القيامة an karbo daga Khawla binti Amirin al-Ansariya kuma ita mata ce ga Hamza babban manzo sallallahu alaihi wa sallama sananne ne mashhuri yake razwatu Uhud duk wanda ya ji labarin ta sai kullun sa ta jiyo masa ko kuma sai ya ji labarin sayyidina Hamza Allah ya kara masa yarda ana ziyartan wajen su a Uhud a Madina idan mutane sun je Madina har yanzu waje ne na ziyara waje ne na ganin ayoyin Allah da kuma wato ziyaran shi babba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda rasuwansa ya manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi bakin ciki matuka lokacin da kafirai suka kashe sayyidina Hamza tana rawaitowa daga manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah hakika wasu mazajen suna kutsewa ko kuma suna tasarrufi cikin dukiya na Allah wato duk wani abu da yake hakki na mutane ne to dukiya ne na Allah da aje doka kada a ketare kada a shiga cikin wannan falahumun naru yawmal qiyama lalle wuta ta tabbata a kansu ran gobe kiyama mun zo karshen babin kuma mun ji hadisai yadda suke nuna girman zalunci yadda suke bada gargadi akan hakan yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake gargadi kan gargadi har ma wani sa'in za a ga manzo sallallahu alaihi wasallama ana cikin zaune in ya ga wani abu da ya shafi zalunci zai miƙe ya musu khutba arida akan wannan abun da ya wakana na zalunci to dai ne wanda yana zama wa mutum shamaki na samun rahaman Allah kuma yana kai mutum ga wutan jahannama kuma yana hana mutum shiga aljanna. Allah ya kiyashe mu ya sa mu tsira kuma ya kiyaye mu daga fitintunun wannan akwai shaidan akwai duniya akwai son zuciya to Allah ya shiga tsakanin mu da wannan gabaki da ya sa mu daga bayin Allah ne wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance musu limami dare da rana cikin duhu da haske cikin batini da zahiri innahu ta'ala sami'un mujib wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin